الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن إن الحمد الله- لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in wa musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shir- mai shirya da gabatarwa Hon Kulis bin Abdullah. gashi dai kamar da aka saba a wannan lokaci za a iya kira a lambobi kamar haka lambobi na harko ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 haka a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka ismin da Allah awal بسم ibrahim الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين malam wani ne ya bugo wa yanzu yana cewa wa kamar sallar isha kallar sallar magariba ce suka zo da liman da aka zo sai a raka'a ta farko sai sujada guda ya mance ya mance kuma da ya tashi sai kuma ya fara karatu hallo a boye suka ce subhanallah ta kwana ya yi a bayyane waya za a yi gyaran sallar wannan tashi to a wannan sallah ai na ga tunan ta gara ko ta ɓaci tun da ba yanzu bane ba Eh, mas'alar limami alhamdulillah ya shiga rudu haka ya yi raka'a ɗaya ya ruku ya ji sujada ya bar sujada guda ya tashi kuma a raka'a ta gaba raka'a ta biyu ce sai ya ɗoka ina ga kamar ko raka'a ta uku ce a asirce tukwan daga baya ya bayyana daga baya bayyana raka'a wadda har bai asirce ko?
eh to akan haka inda tun da zana ga da labari wa alaikum salam abin da ya dace a yi wannan raka'a ta hur- ta biyun shi ita za ta koma raka'a ta harko tunda inda bayan ya tsaye ko ya fara karatu sai tuna ya bar sujada yana iya komawa kai tsaye ya je sujada ta biyu ya tashi ya ci ko raka'a ta biyu ya tahiya ya tashi ya karka ta uku tunda magaraba ce kuma daga baya in ya kare ya sujada ba da salam inda haka ya yi inda ya koma ya ci ko sujada ta biyu bayan tsayuwa amma a yanzu bai koma ba sujada ta ɗaya da ya bari a raka'a ta farko kuma sai ya kawo raka'a ta biyu duk da yawon asar ce ya bayyana kenan ya ɗauki ta biyu ta biyu ce ya ka ta uku yanzu abin da aka yi raka'a biyu aka yi wannan raka'a da aka bar masa sujada sujada kabul bata gyara ta wannan raka'a za a yada ta duk lokacin da ka bar sujada a wata raka'a he ba yan kayan ka kudu ko da ka karatun fatiha ka sura ka tana ko ma za ka dan ka zamana ka cika sujada ka ta biyu ka tashi kai ba da salam amma in ka kullo idan ka riga ka ruku'i ka kullo raka'a ta biyu sai ka tana a waccan ta baya ka bar sujada waccan da ka bar sujada ka yadda ta sai ka ɗaukan babi ta sai ka kawo ta kambacin ta sai ka yi sujada ba ta sala haka ne gyaran sallah in ku ba ku haka ba kada ku kun shiga rudu kenan wannan shine da gyaran sallah haka kamata in na ga maka eh na'am malam sai wani yake tambaya cewa dan sujada barin sujada ba kaluwa ba da kullum bata gyara dole sai an kawo raka wannan raka guda to ya ka sai wani ban Allah yake tambaya cewa wai iya su a yi cikakken bayani a game da haɗa sallah saboda lo- lokacin kama hadiri kamar yaya ne ya kamata a yi a dai cikakken bayani yin cikin bayani wannan ne guntun bayani wannan cikin bayani wai lo- lokacin da hadirin in ya taso ne ko koya ne shi ne maganin da shi an uwa abinda ake maganar cewa kullum abin shari'a ta ba da dama ba iya hana shi matuƙa ya tabbata abinda ake bayani hata da tawayin malam fiƙi hata ko tafiyin hata ta malikiyan kanta a takaice kai tana maganar halatta jam'in sallah guda biyu a halin ruwa balle su kan malikiya magaraba da isha to sauran mazahib wanda suna dogara da ruwa ta abdullahi bin abbas cikin sai musulun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar az-zuhr da al-asr magariba da isha yace min khair khawfin wala matar babu tsoro babu ruwa wannan shine wannan hadisi yazo sai suka ma abdullahi bin abbas tambaya ma za a rada bidalik wannan gami sallah biyu da annabi a zuhar al'asar magarba a madina babu ruwa babu tsoro me sababin shi ya ce a rada allah ya hurji ummata annabi ya haka dani doki kumci ga al'umma shi alƙashin wannan kullum ce mutum aiki da maganar magabata kakka wa ɗauki hadisi gamin fasara kai ɗaya wani kuma su ɗaukar hadisin su ce ai in gada ma kullum ka sallah kamar ba ma magana ba ma magana kullum ko ba kuma kai jami'in sallah ba wannan saba ka fi intan magabata don su bisa haka nan cikin magabata ba sa me yasa me an kace ka me a wannan lokacin sallah aka wa lokacin sallah ke wannan daru bukata ce ibn abbas ya bayani ga dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka nan dalilin wata bukata ce dan doke kai kumci duk abin da zai ka haka raba sallah a samu matsala an ba da dama a jami'in sallah ba sai ruwa kaɗai ba nan kawo tsoro da ruwa iya karantar da kai kenan sukan yi sallah ta tsoro ko dalilin ruwa ana ba- gama sallah shi ta ce maka an yi a madina babu tsoro ba ruwan kina abu ne wanda dama akwai magana kansu illa abin da ke yi musu alar maganar eh, na magabata tana magana kurin hadiri alwaki almutawaki hadirin da ya riga ya zo ana ruwan ko kuwa wanda ana tsammanin za a yi ruwa shi yanzu wani ke min wannan tambaya daidai magarba ta yau ka yi ma'ai magarba da minti da 'yan mintuna ita malam yanzu a wannan lokacin za mu iya gama garba da isha da ce ni malamin mai tiyo ne iman labarin ruwa ni dai na ga hadiri kenan lokacin in yayi sai ku diba ku ga in- halin da kuke ciki a goku a wurin da kuke ciki ko garin da kuke kenan matuƙa akwai hadiri ana ga alama an haka yi so yan wasu da yawa muka ji aka aka ji gama sallah kuma ruwan yanzu ya kasa kwasa gamuwa sai ka hadirin kan bai ba kuma ga ruwa ta gaskiya wanda ya jami'in sallah dalilin hadiri baka aibanta shi illa matsala ta mutane suke fama a yau dokan wannan jam'in kamar wata ka'ida ce kun wani yakan ɗauki kurin kun da dama na kun jami'i biyar kun sallah kun da inda ku hajji kun kun ka gama sallah kamar ka'ida ce kamar ka'ida ce dole kun an gama sallar in ba gama an saba sunna ba haka bane annabi sallama muna labarin manzon sallama sati ya kana ruwa madina kun an ce gama sallah nan har juma'a ya komo ko a juma'a bai gama sallar asar ba aka aka watsi kenan da haka abu ne bane kullum abu dan sallah kamar a ci a rike mutum kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sunan jami'i sallah baka ikawa dalilin ruwa baka ika kuma lai ana ruwan amma ba mai kama baka ce ga annabi ga ruwa rana kaza ya jami'i sallah dalilin ruwa ai ba kama ka sai dai wacce magana ta bude kowa kina abu abin inda abin ranar da kullum annabi kenan za a bada labarin mutane su suke zama kullum kullum ma kun da mana kun za a jami'i kamar ka'ida ce bin gaskiya ba kaga ba inda bukata an ga bukata liman ya ce ayi ayi idan bai ce ba ayi ko ana ga akwai ba akwai da dama daban ba da matsa liman can ya saba sunna amma abin ya buƙatar ka sai da dalili ba haka ba kurin ba dalili ko kurin mai da sallar damana kurin jami'i ba haka bane ba mutane ɗauka wasu su- wasu su ɗauka sai kurin kamar ka'ida ce ba ka'ida bace ba in an ga alama za a samu matsala wannan ba bane ba kuma kana ga manzana nan da yawa kana manzana nan ga wuri kaza da ya ce sallar dalilin ruwa ruwa nawa aka yi annabi ga ga kirga ma amma ba a ce da yawa ga manzana nan ma iya jami'in sallar damana ko gama yake amma wancan kohar da aka bude ita ce damar haka duk da ga hadisi firar matsira babu nasi marfu'i sahihi da ma'anar zama ya jami'in sanar dalilin ruwan illa waccan ruwa ta ibn abbas karkashin ta ne cika duk wani dalili kuma malaman da yawa duk akwai mazaba da basu amince ma duka a yi jami'in amma tun da akwai sunna ta ba da dama shine kuma ake iya yi kenan ba magana aibanta ga wanda yi kuma wanda ya ce misali yau na yau na ba za mu yi ba magana aibanta shi kamar cikin fatawa da ibn taymiya shasan ibn taymiya ya kawo na mas'alar cewa mutane suna ɗaukan jami'i da kasar daban ce kasar lazim ce azima ce kasar ita musan zancin bulaguro azima ce kai kasar sallah kullun kaida ce kasar raka hudu a zuwa asar isha amma jami'i yace wani bukata ce ba ɗaya ba suke ba da kasar sallah haka cikin fatawa kawai magana to haka kenan inda ake jami'i a balaguro annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran a balaguron ma wata ran zai sallah gama a zuwa asar wata ran kuma a balaguro ne yake a balaguro wata ran kuma zai azhar ita kadai ya tashi tai lasarin ta sauko ita wata ran amma kasar ce ka'ida kun ta yi ina fata kina gane abun ka dauki abun kurin abin ya bukatar da gaskiya hattara ka dauki abin na ga misali wani wuri wani lokaci da ranar iri-iri an yi ruwa ruwa ma an yi ano da ruwan babu wani alama hadi faiwa sama wa ma wasu suna sana sallah azhar suna jami'i wa dalilin ruwa shi kuma kaga anan ita hadisin bai kawo magana ba hadisin babu ruwan babu hadirin su kuma su kawo magana cabi malikawa suna kawo magana sai da dare a ci saboda duhun dare suka ci suna tsoron korama da caɓi a shiga suka ba da rangwame a yi jam'i da dare inda caɓi da ruwa suka yawa amma da ranar kiri-kiri babu hadi da ko ɗaya a gabas kun ba wata tsoron wata hana ka taya kuma a ci a jami'in talaka nan akwai wasa da abin gaskiya magana ya kamata abu abin kankana ba bane bane ra'ayi ba abin gaskiya inda abin yanzu a yi shi haka nan gaskiya Allah taimake mu amin ya rabbi malam sai wani ba Allah shi kuma ke tambaya wai eh, mutum ya iya ba wani kuɗi haka ya yi kasuwanci a duk sati ya ba shi kaza
ana keta mudaraba akwai mudaraba eh sharatu masa mudaraba me mudaraba ka ba mutum kuɗi amma bambancin su da wannan ita mudaraba zan baka misali shiga ɗari ne miliyan ce wani gashi kai ne suka ce a Hausa kai ni ƙarfi kai dabara kinan kai baka da kuɗin kasuwanci ni da halin kuɗin baka ko ni ban da kasuwanci ina bukata wani abu daban ko sun mun yawa sai in baka kai ma ka je kai kasuwa amma nan ka je kai kasuwa abin da ka samu na riba maraba imma a ce kai kashi misali a raba gida biyu kai rabi ne rabi ko a ce ma raba gida uku riba kai bi ni daya ko ni bi duk aka amince dai amma riba ake magana in an samu kenan ba a iya kayyadewa a sati ka kamun jika daya ko jika biyu wannan iya cikin ita nau'i na nau'i ita kamar na raba ne ba a kayyade in ba samu ba tunda kasuwa ce kenan abin da aka samu ne ake raba ribar gida kaza bambancinsa da banki yanzu a banki in ta baka bashi ba ruwanta ko ka bada ko mai kai irin karama ita ko mudaraba ta musulunci da aka ba dama zan ba kuɗi ga kasuwa miliyan ɗaya ko miliyan goma da abin da ya kamata ya kai kasuwa an aka samu riba zama raba amma idan aka samu asara ko gobara ko wani ɓarawo ya sace to ba a cewa ni in ramuwa da aka ban kuɗi na shi kasuwa bana ramu ko biye sai dai idan ya tabbata misali mun gama haɗin gwiwa da kai na baku za ka kasuwa na ce amma wani kaka mun fraud kaka sa kana cikin samo gaji a mishi min kaya na gaya ma sare ya kashe ka je kai fraud kai samo ga aka amshi kaya dan ka biya saboda ka saba ka'ida ka shiga hadari da dukiyata wannan biya za ka yi kai sakaki ya tabbata da gare ka ne amma kun ala ka tsotsaye ko na abu na tsotsaye zo to ba a sa ka ramuwa kai da aka ba kuɗi amma inda gangamin kai garajen ka za ka biya to wannan ita kenan ana magana kan riba kenan misali ne yanzu maimakon a ce a sati shiga biyu misali ya ce wani ga kuɗi ka juya ko wanda ga kuɗi ki juya abin da aka samu a sati ne a wata mu zo mu zamana nawa aka samu he mu raba kashi kaza wannan ya halitta amma ba ayyade ya jika kaza ne tana ba samu ba he an samu ne wanda shine ya halitta a yi mudaraba a musulunci wani ba lahi ba ne ina fata yan uwa kuma yan uwa shi ne kashi kaza kuma ka turanci kuma ka ka na cewa kashi biyu kashi uku ka kai mu shi ga mun percentage percentage turanci ne percentage shi ne a sace kashin kaza kashi kaza kenan kashi ɗaya cikin uku shi ne ce ko kashi biyu ko ko kai rabi shi rabi shi ne ma gwargwari kenan percentage abin na na bari a ce misali 70% wani 20% 30% duk ne da aka yi ba balahi bane ba wannan shine abin da aka yi halitta a musulunci ba balahi bane kuma kuma na sai an hanyoyi ne da musulunci ya bude na taimakon juna ya kai wani iya da karbe bai da ko biye ko ya karye kuma ya kasuwa ya yi neman kuɗi ko ka gani ya a taimaka mashi ya bashi aje ya kasuwa kuma a taimaka ma juna ai Allah taimake mu wannan shine an ce wani bukata wani musulunci ya bukata wannan kuma agajin taimakon juna ne gaskiya haɗin gwiwa ne mai muhimmanci cikin al'umma mai ka taimakon al'umma gaskiya wani ga kudin aje ko ya dimbuge su kuma ya bukata kuma sai ai gaskiya na'am gaskiya shi matsala gaskiya ce matsala mutane yau gaskiya ta kaɗan shi ne kanta yi tsoron Allah ya gaskiya don babu yan kwarai an samu tabbacin shirka tana da albarka tana da kwarai muhimmancin haɗin gwiwa haɗin gwiwa iya da muhimmanci kwarai taimakon juna wallahi kwarai musulunci ka taimakon juna kan wannan Allah ya taimake mu amin ya rabu to sai wani kuma shi kuma yake tambaya wai mutum zai iya ba manomi da kuɗi kaza da damuna kuma ya ce kamar in ya zamanto eh, ya samu amfani ya ba shi farashi kaza da kaka lokacin da aka girbe yan uwa wannan shine cewa musulunci addini waye ka haima wani waye musulunci na waye yake wannan wani zai ga kaman ai bai dace ba ka ba mutum kuɗi kuma ga a a, ya musulunci ya halitta saboda taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shi na kira salaf salaf na kira salaf a kira shi a musulunci manzo ya zo Madina mutanen Madina suna salaf da mutanen sha mutanen shan manoma ne sai yan Madina su ba su kuɗi da kaka baɗi in aka yi roman baɗi za ka ban ko ta tiya ta dabinin ko shari'a akan kaza ai ciniki da wuri annabi da ya zo abinda kurin ya gyara ya ce wanda zai salaf ya yi shi da ƙa'ida tiya kaza misali muddi kaza sa'i kaza kuma lokaci kaza baɗi ko baɗi waccan in aka yi halitta yan wa'anan zaga a zahiri kama akwai wani wani kamar hawan kan wani a eh, akwai taimakon juna shi mai kuɗi me zai zai amfana zai samu rage da kaka tabbas kai kuma mai kayan gona mai gona a samu kuɗin mai kuɗi ya taimaka maka wajen aikin gona yan barema sayan taki kai aikin ka ka samu na guzuri ka ƙare nomanka kowa taimakon juna ne sai ga abin kamar haka ba wani hawan kai kowa ya amfana da kowa kun babu yanzu misali yanzu ana sai misali sai haɗin misali yanzu da ɗari sittin kuna iya ku yi ciniki da- da kaka da wuri ba lokaci kaza dai a ce da damana zaka zan baka yanzu kuɗin kai aikin gona ka yanzu ka yi noma ka yi waye ka- zan baka misali jika ɗari ko ko miliyan guda in kaka ta yi za ka sai da mun hatsi a jika misali a dala sattin ko tamanin ko saba'in aka abinci ko ɗari yanzu zai mu ciniki amma zan ce da kaka za ka ba ni tiya kaza a kan kaza kaza sai ka amince na baka kuɗi musulunci annabi ya tabbatar da shi amma ka yanzu zai ba cikin komi kowa ya karu dan mai- mai- mai- manomi ya karu da kuɗin taki da da lebara da kuɗin noma kuma ya samu kuɗin guzurin ci abincin zai ci shi mai kuɗi ya amfana da riba da da da arhar zai samu da kaka wannan wannan kama ne kama shi ba ta shi ba komai abin ne kilar a musulunci annabi ya halatta da salaf ba wata shuba a kai shi kowa ya amfana wannan illa kuma abinda manzana zama yan wa annabar wasu mutanen madina suna mai suke wasu suna salafa hannun shekara biyu a ce zan baka yanzu bana baɗi wa shekara ta biyu ma suna yi annabi halitta musu kuma ma wannan mace abin a ka'ida kurin a ce a baɗi ko baɗi waccan shekara waccan ta sama in aka yi koya amince ba wani shuba dan wa kana iya yi ba lahi bane wallahi alam na'am to malam sai wannan shi kuma ke da tambaya kamar haka wai miji yana iya yana da haƙƙin ya hana matar shi aihuwa domin ya sa ta ta sha magani in bai san aihuwa to in ta amince ba shi ai abin aihuwa birnin tarayya haka mace ita take da wannan babban haƙi na magana ko illa wajen aihuwa bata iya- bata aihuwa da kyau ko tana wahala aihuwa ta ce gaskiya zan sha magani wannan haƙinta ne ta sha magani ko da bai amince ba don ita take da matsala ita take da matsala a cikinta wajen aihuwa ta ce ta sha magani ko ta sha magani wannan tana da haƙƙi ta sha magani ko da bai amince ba don lafiyar ta ce ita ke da wannan haƙƙin ko da bai amince ba amma maganar ka a sha a sha magani don ka a yihu don gudun talauci ka ɗiyarsa yawa bai biya masa da kwai sauransu to nan mace in ta amince amma matuƙa ta bata yarda ba kai ba kai mai ɗaukan ciki ba ba kai ke ɗaukan ba kai wahala da ciki ba ita ke wahala da ciki kai tsoron abin da yake gaba ne ba sama kai gobe ma uwa zaka mutu ba sani ba ka san gobe Allah kama arziki ba ka san abin zaka yi ba ka hana ta aihuwa to wannan gaskiya tana da haƙƙin ta ce ta haƙiya tana da haƙƙi in kuwa baka iya ka sake ta baka iya ɗaukan ɗa shine baka iya ɗaukan ɗa in ta aihu ita kuma maganin wata ke manjajiyar wannan kwanan jiya jiya jiya ne ma an tabbatar mata a likita ta sha maganin shekarun sun yawa akwai matsala ga lafiyarta ta bi mijin sun yi ka'ida ta kai har shekara nawa ta gaya mani kuma yanzu cikin bai shiga ba ko ita kuma ta aka ce mata a likita wallahi aka ce maganin wa ana shan shi da yawa ko mene maganin kuna lura ne zai illa iya maki illa ga ma'aikoki ta ce to gaskiya ita yanzu ta tsaida ya a wajen Allah a wajen Allah baki da wajen Allah kuma wannan miji bai da haƙƙi ya ce ya kin doka an bai iyawa bai da aihuwa ya zake ki ki zake almon wanda ki san aihuwa shi ne kurin musulunci ma ba cutarwa ba wani matsala musulunci in bai iya dokar nan shi ya ragwanci bai iya ba to ka sake ta zai wanda zai doki diya shi ne kuma abin yi kurin amma ta amince haƙƙinta ne ta abin ta ba abin da ba Allah ta muke mu
to malam wannan mai tambaya na farko yake cewa wai eh, masallacin agadas an ce wani wali ne ya gina shi ana ba shi wata martaba ta musamman waya ne wannan magana take shi ne da magaran wani wali gina shi ko shi ne ya ce ba ba wali bane ba da da magaran a gina na na birni kasa wani gina shi Ah, to mutane kuma wani wani an wawa ya gina shi dai masallaci ne ko an wawa gina shi dai masallaci ne ko an tsaya na masallaci na Allah ɗakin Allah ne a ji ibada Allah ko an ba wani magana a duniya ba wani masallaci annabi ya riga ya kare duk duniya babu inda zaka je kai ibada mai wani matsayin masallaci kowa gina shi ko da malaika gina shi uku annabi ya mu mu musulmi mu a musulunci annabi ya kayyade mana wuri uku ne kadai zai suke da daraja ta musamman kan sauran masallatayya da makka da madina da baitul maqdis duk wani wuri a duniya bai da wani bambancin sallah da kai a garinku da kai a nan gari duk ɗaya ne kowa gina shi ko malaka gina shi balle wani wali to wali ya gini shi wali ya gini ko shi zan tsara wali ya gini wace ka dake zan garin ba wali bane ba ka ce maka nan garin ko kai ba wali bane ba shi wace wace maka wace wace maka wali ne kana shaida muna kyakkyawan zato ga malamai na addini na ga alamar tsarki a wajensu amma zaman malami mai tsarki ne wani Allah na wasu fiye gina masallaci bai ba wannan masallacin a shara'ance wata kima ta musamman akan sauran masallatai akan nagarin ku sai manzo Allah ya ce ba latu rihal ba a kulla sirdi ma'ana ba a bulaguro na musamman illa illa illa ta ta masajid ce he masallaci uku kadai haka na ga wani abu da hili ba manzo Allah ya hana ka zuwa wani gari ko garin wane ne ka tai dan matsayin masallaci wani gari ya ce wuri uku kaɗai aka halatta maka kai bulaguro musamman makka madina baitul maqdis duk wani da kullu kai sabtu na musamman ka je ga bulaguro ka kai ziyara ta masallacin kaza wala ka ka saba ka saba annabin da Allah ya ku fa wannan zaman nan ko samun lada ruwaya ta fata cikin sunan bilal ashabu sunan wannan abu dawud cikin wannan wannan wannan kabul habar shi da abu hurairah ne su gamu akai ne na kai ce ya hutu ya hutu daga tur ina tur tur sai na akwai san wuri ne mai- da Allah ya magana Musa ko an wani da wurin wani ibada masallaci ita inda ka na samu labarin kan gaji da na gaya maka bai halitta ya kame wannan ruwa nan sallallahu alaihi wasallam hana zuwa wani bulago na musamman wani wuri duk da wuri ana kaje kai bulago na musamman dan ka je wannan wurin in ba wannan wurin uku ba haka in wannan abin da mutane kun suke da ra'ayi da kun sa hira cikin addini da bayanan kodin da ka ba a yi musulunci da masallacin agadas da nan da magaran da na maradi da na yemi da na torodi da na dan barto duk ɗin suke masallaci na wajen Allah duk wurin bauta Allah ne da ka ce wannan wannan kuma kaba ka ce wa ga maka na'am.
kun karo mutane kun sai abin su ko ina wani bata Allah kun je kun ka bata ma Allah nan ta kama ka abonu da Allah ke bance bayan wannan wurin guda uku
Eh, wannan yake tambaya cewa miye makomar sallar su wai sun bi wani liman a ƙarshen fatiyar shi maimakon ya ce ya- ya- yake cewa malad dalin maimakon ya ce walad dalin
to eh, ina ganin akwai dan gyara wani suka dan ba gyara bane wasu kasu dauka kamar sho ba magana masjid quba wanda shi aiko to ita quba ai a madina take in gaje madina unguwa ce kamar ta wani yankin cikin madina dan dan wani bace masallacin sallah wanda sallah a quba za shi ladan umara wannan quba an je madina ake zuwa ta wani bulaguro guda da madina ne maganar cewa limami ya ca gairar magadubi
maimakon wala wala walad dalil dalin sai eh, ce ma- malad mala dalil to wannan ka ce hukuncin sallar su sallah wadda aka ta wuce ta wuce wannan ta sha ba ta wuce ta wuce sai dai a gaba wannan bai zama limami ya kamata ku wajibi ku sake limami da farko dai a koya mishi a yi kokarin koya mai fatiha a yi kokarin a samu wanda yake jin magana cikin mutunci cikin nutsuwa ba cikin wulakanci ba a samu wani wanda aka san zai iya jin magana shi a kebance shi a ce wani hausa akwai gyara fatiha ta ka akwai gyara eh me ya ce gyara wannan ba bayan wata wala babu mara dali babu a wani wala da kawai babu ganin babu ma wani shi ba kan shi inda ruwali ne mace bai- bai ta ruwali na bai ta dalin kina na samu ake a gama an gaya mashi ya ki ya gyara ba gyara to wannan kuma sai ku ɗauki matakin canza limami wanda ya kamata a limanci dama annabi ta falibu kuma aqrakum kitabillah yanzu ku limanci wanda kuke sanin to shi bai ga karatun Qur'ani ya ya sallah kenan tun da ke gyara kullum sai a canza shi kullum ko an kwabe canzuwa na shi na iyawa ko na wani mai gidan shi wani gina shi shi zai yi ko kai ka sake naka wurin sallah ka ka ba shi mai sallah wani ba ta ba
ta wani mai tambaya na gaba yake cewa wai meye hukuncin rana gashi da mata suke yi don ya buki shi mas'alar eh, rin gashi Annabi- misali abin da abin da ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa mana magana lokacin da na ga Abu Quhafa ne ya musulunta manzon ya ce ku ku zo da shi a a canza mai ya ce ku je ku canza mishi eh, gashin amma ku ku nisanci baki kaga wannan shine ka magana cewa kenan da baki na annabi ya arana duk da kowa maganin wasu malamai ba nasan hadisi cewa a in yaro ne kaza ba laifin an tsoho ne aka nuna a hira akwai irin wannan bayanan da suke basa da inganci gaskiyar magana rini da baki ne amma ana iya rinawa da duk wani abu in lalle misali jeje ne duk wani abu wanda yake mai jejeja wanda ba baki kun baki ne annabi ya hana a rina gashi kun ayi hakuri gashi ya hori a bar shi yanda yake kun shine rahiya gaskiya
to malauna take cewa wai ɗaya ta ce take so ta ma arme ita kuma ta ce wani yaro take so kalaskin su ɗaya Ko- ya ce wai zai aure ta idan ya fara karatu ta ta ke A, in cewa fara wai- aiki dai ko?
Ya?
in har yake da bai Ko ba in fara aiki ba ta ce karatun su eh to wai eh, zai wai wurin kawo wa kama kaya da wani sauransu ba zai yi ba yanda kowa yake yi shine take cewa wai ta iya armama wanda suke so su uwaya Yo, dan kaya ba zai kawo daidai ƙarfi mai matsala ko arma da da- in dai arma ya amince a yi arma sun gane da juna iyayewa na san iyawa ko ya ƙara neman aiki ne ke a takaice dai alwa in dai da yake ga wanda ke so dan shi ba shi da halin abin da zai kawo na mai tayoyi ba shi da mai ta kuɗin mai tayoyi mai matsalar ta arma mashi wanda take so shi dai alheri gare ki da ki arma mata wanda zai kawo mai tayoyin da yawa ya ga cin gidansu ya kamata bala'i ya kamata balakanci nawa kai kuma ya gane saboda kudin ki gaba shi gaskiyar magana ina miki nasihar ki armar da ɗaya da wanda take so in dai ba ɗan iska bane ba in dai ba ɗan duniya bane ba wannan kina iya kicciya dan gashi kaza ne amma da yaron ki kin tabbata tabbata yaron ki riki ne to wallahi ki bashi ɗaya wannan koda me zai koda za ya kasa da ya kadai yayi miki alkhairi da kikiya kuma aje nawa aka yi an armawa mai kudin wannan wanda take so kuma ta shiga ta shiga mugun aiki da bai aminta ba tana can tana nan kin ga akwai matsala kin sa daga cikin mugun hali wannan dukkanin uwaye su yi tsoron Allah su yi tsoron ku su kare ma ɗiyansu mutunci in dai ga wanda take so ba shi da wani aibu da za a soka dan dai kun ba shi da kuɗi ne to la gwanda a ba shi wannan ɗaya bakin abin da Allah hore mishi sai zama mutunci iya san tana san shi shine mai alkhairi a gare ku gare su Allah taimake mu
tumar wani ke cewa wai wani ne ya armi a nan gida ina ya yi nihin kama kawai haka to shi kuma alhali i- ya ya libi to wai sai ya mutu a can shi ne suke tambaya wai ya ne idda wannan mata
To, shanwa masa'alar armi ɗan Libya ko ɗan Saudiya, a yi armi iya can kuma bai zo ba Allah ya mai cikawa, za ta ci gado kuma ta yi idda. Wannan ya wakana manzala yana rayu sallar sallar, har ma sama da haka, don mai wakana wasu sun suka Abdullahi bin Mas'ud akan cewa wata mace a cikinsu an ƙulla arme an yi komi ba a yanka sadakin ba ma amma an yi arman amma bai kwanta ba da ta Allah mai cikawa yaya za a yi da farko ibn Mas'ud ya ce gaskiya ban sani ba dan ba sa aiki da molanka ba ni matsala ce ba sani ba suka koma suka sake dawowa suka sake mai tambaya da ya ce ban sani ba kashe suka ce da kai mu in ma baka san mu to ya za mu barin ya za dole ana bukata a yi hukunci ya za a yi dole a yi hukunci karshe da yace abinda za a yi ni zan ga muku da ijtihadi na in na yi daidai taimako ne daga wajen Allah idan mu samu daidai ba kuskure daga Allah gafarta mu kuskure daga wajena daga irar shaidani yace abinda za a yi yanzu wannan baiwar Allah da aka ma'armi haka babu yanka sadaki ba kwanta ba ya ce za ta yi idda ta takaba kuma ta ci gado kuma sadaki za a ba ta sadaki na ake ba mata sa'anninta ko in gidansu nawa aka ba sa'in gidansu ko yan gosu ko sa'anninta nawa ake biyan sadaki sai a yanke kurin sai a ba ta a dukiye shi kayan raba gado idan aka raba gado kuma a ba ta gadon shi kuma za ta takaba ta mutuwa kuma su kwanta ba saɓanin to wannan takaice da kenan haka ibn mas'ud ya gaya musu to ya kai katari lokacin da kawai zawwa akwai wani sahabi maqal bin yasar maqal bin yasar sahabi ne iya zamani aka zo tambaya ta karshe ibn mas'ud ya wani hukunci ibn mas'ud yana karewa yace wallahi wani abin da kai ibn mas'ud yayi daidai da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan wata mace a cikin mu baro abin tawashik baro abin tawashik mace ce wata mace mu ce a cikin ƙabilan mu take haka aka yi an ƙulla mata arme ba a kwanta ba ba yanka sadaki ba Allah mijin cikawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ba ta yi idda a ba ta sadaki mata daidai ita kuma ta ci gado ce daidai haka annabi ibnu sulaimi ce alhamdulillah da mun muwafaka kaji dai kenan a takaice haka lamarin yake wanda yake irin wannan wurare aka ƙulla arme ba a kwanta ba aka Allah sa ya cika za ta yi idda kuma ta ci gado na ce saɓanin abin so in ganin so in kawo in saki ne aka yi ba a kwanta ba shi ne matsayin shi yana magana Allah ce babu idda idan an yi arme in sakin ta ne wannan babu idda amma in mutuwa ce shi malam fiƙi suke cewa suke cewa wannan suke cewa almutakar dukhul wanda suke cewa almutakar dukhul magana cewa idan mutum ya saki mace in daren shi ne ba ta idda amma in mutuwa ce kamar ya kwanta da ita ne sai ta yi ta kaba shi ne bayani kamar an hata kenan shi da kenan ɗalibi kenan za a gadon shi kuma ta yi ta kaba
to malam wannan yake tambayar cewa wai mutum ne ake bin shi bashin sallah na shekara guda ya zai yara masu
to wannan ya koma ra'ayin wasu malamai masu ganin mutum zai bar sallah shekara guda biyu kuma nan ya komo kuma a ce yara musu wani mata shekara goma hata shekara ashirin wani ma shekara talatin bai sallah za a ce yara musu wannan mas'ala ce wanda malamai sun yi bayyana a kanta da dama cikin malamai suna ga cewa za a iya ramo sallar shekara guda amma ba nasi bane ga manzon da Allah ya zama fa'ilda ta su malamai wasu malamai sun ce a ba magana ramo sallar shekara guda me hujjarsu ta da farko dai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta sallah wata farilla ce ga kan masu imani kuma mai lokaci kinan wata farilla ce mai lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna lisalati aw inna lisalati awwalan inna salati inna lisalati awwalan wa akhira sallah tana da farko tana da ƙarshe to shi Allah subhanahu wataala ya ma sallah ga shigarta ga hutatta kai ka ƙiyinta da gankan ba uzurin komi sai kai mata naka daban ta Allah ce shi ibn Hazm ke cewa wani cewa a ramo ta da gangan ba uzurin komi to sallar da Allah ce ku ce ku ta Allah ya mata lokaci yanzu misali kai je yanzu an san ana cunkoso lokacin arfa ko cunkoso ga zahin rana lokacin arfa da mina yanzu mu je cikin ɗariye mu je mu yi arfan mu mu nan mu sai mu hajji mu dawo ta yi za ka ce a kwada ce a me yasa ka ce ba ta yi don allah ya mata lokaci to yadda allah ya ma haji lokaci in ya huce ya huce ita ma sallah haka ya ce ya mata lokaci amma sallah an samu ruwa ingantattu daga manzon da allah kusa sama ya ce man nama an salata auna siha falif saliha ta zakara wanda ya yi barci akan sallah bai yi ba ko ya mantuwa ce sai tana zai sallace ta lokacin da ya fulka daga barci in barci ne in mantuwa ce lokacin da ya tana kiran wanda annabi sallallahu alaihi ba damar ramo sallah bayan lokaci mutum biyu ne mai mantuwa da wanda yake barci ne ma da gangan kurin ana ranyo ana asambile ana wani taro ko ana biki mata ana gada lokacin ta ga dama a yi azahar a yi la'asar ana shagali magariba ta yi ya ta zo gida ko sai ya zo gida a zo a gama sallar a yi azahar a yi la'asar a yi magariba a yi sha a caɓa ta wasu ma ana taro balle tsarin wani najada ma maganar sallah za a zo a gama azahar la'asar magariba isha a yi tare wallah kuma sai kuma cikin ana ga ana ga shugabanin shugabanni na na al'umma duk wani mai ga wani kowai waccan kowa gare su an ce mun za ka ramo sallah ta shekara ma ya ka ramo na ga wannan wasa da addini ne umar cikin masu fatawar cewa ba ta yi ba an kai kuma ka wuce ka tuba ga Allah ma umar bin khattab abdullahi bin umar salman farisi dama cikin sahabai mutum ga fiƙi sunna kan tar magana da magabata cewa ta ce tuwal muna ga kanu musu'adar cewa wannan magabata sun ce sallah ba ta yi mankata kuma ya tuba ga Allah kuma bata ga Allah bai bukatar ta ba ta Allah bace kai ta haka gaskiyar magana inda har Allah zai ba wani damar ya kare shagalin shi ramu sallah da ba mai jihadi fi sabilillah kuma ka diba hadarin jihadi kuma irin na da jihadi mai hadari ga takobi tana gita gabanka kibiya na gabanka mashi na gito maka ba yakin zamani ba ya da kilo dubu ya dana makami je kashe ka kwamandan iya gida a cikin ɗaki ko ma ɗakin ƙasa a danna a baku filan a danna makami daga nan ya je kashe mutane yaƙi irin na yanzu na tsoro yaƙi irin na da na mai haɗari ga kibiya na gittawa mashi na gitta maka amma Allah kuma aikin Allah ne aiki jihadi ne ake na Allah amma ba a baka dama ba a ce ku bari he kun kare ku yi sallah ta ce tun a raba biyu kai ta kai ma a yi ɗaya ɗaya kai ta kai ma ko ana gudu aka ce ku yi sallah dan wa dan Allah dan uwa ka diba wannan hadarin da girman lamarin jihar fi sabilillah idan Allah bai ba mai wannan aiki ma dama sallah ya yi ta kuma ta uwa ta ce mara lahiya in dai da hankalinka nan ga masu jiya in dai da hankalinka ko da ba a ruwalla ba gaba mai maka ruwalla kai sallah ko baka iya motsi baka iya tashi sallah ka ta ko da ishara ne kuma idan ba a ba wannan mutane ba masu darura dama sallah sana mata daga baya kurin kai kana ranyo kana assembly kuna hira ana shan shayi ko ana biki sai ka kai da gaggada ma ka zo ka ga manzon Allah ka tashi ka taka ci naka gaskiyar magana mutane da siya wannan sallah kurin kama mana suka shi magabata ba wata ranar sallar shekara kurin ka tuba ga Allah ka bar addini ka bar musulunci manzara ya ce tsakanin mun mutum tsakanin musulunci da ka hurci kusa da ka zafin ka hurta kurin yanzu ka tuba ga Allah ka komo ka shiga sallolin ka guda biyar kurin kai wata nafila wani ya kansa da yawa masu sallah masabarta da an ce misali shekara ashirin wani bai sallama ya komo ya tuba ya ce ya ramar sallah shekara shekara ashirin wani ma ya ce maka an kai sallah ko ta sallah ya ka kawo sallah guda kai ka ta biyu ya ka yi sallah farilla kuma ya kawo wata ramuwa to an kama to kai da ba a kakan da bakon shawara bai huda gaba bai man wuta ba mai cewa ka rama sallah shekara ashirin kullum kai sallah ɗaya ka ta biyu ai ya baka mutu an ka mutuwa ka shekara ashirin baka sallah ka shekara ɗaya biyu kana ramuwa ka mutu ai akwai sallah kanka ya kuma sallah kenan ai bai baka mutu ba kurin ka tuba ɗan kurin ka tuba ga Allah kurin ka koma ga Allah kurin ka gyara abin da yake gaba kurin ka tana filoli shin fatawa mai inganci kan maganar gaskiya wallahi alam
to malamin tambaya na gaba yake cewa wai game da sallar kasaru wai in mutum iya sallar kasaru wai in ya isa garin da ya je zai dakatar da ita ko kuma gaba zai ci har ya dawo ga garinsu
shi dai mu dai babban abin koyon mu manzon da Allah ko sallallahu salama cewa manzon da Allah ya koya yake idan manzon Allah ya zo gari ya zo misali abin da shahara makka da ya zo kwana kusan sha tara wata ruwa ashirin ko da wata ruwa amma haibar garin maka ƙasar sallah yake kenan maganar cewa ka zo gari ba shi bane ba heji da ka zo garin zama ka zo misali yanzu ka ta wani wani gari neman kuɗi misali can gaji neman kuɗi ka je wani zama naka shi ne ka shi kenan amma ka ta gari bulaguro ka ta wajen wasu harakoki baka ida ba har ka dawo za ka san sallah illa abu ɗaya ne ake bayana in ka je wani gari an akwai limami ratibi mai sallah guda biyar kana iya bin shi ka yi sallar jam'i kai da limami ka cika kuma in ta kama kai ɗaya ga ƙasar sallaka haka za ka yi amma zuwan ga gari bai da kima ƙasaru haka nan jam'i in ya kama iya misal ka ji gari zamanin zamanin manyan garuruwan ana harkoki ka ce za ka yi azawar asar abin zai sa matsala kana dama kai jami'in sallah annabi manzana a tabuka kaga da ya iya zama wuri guda sai ya jami'in sa ya hutu a zuwa al'asar ya gama kuma ya koma shi bukka shi kwanta ka kenan an kashi shi ma kana iya an kana bukata kana iya shi na ga muku jami'i bukata ce amma kasar kaida ce raka hudu raka biyu ake a bulagoro a zuwa al'asar isha kuma a gida a hudu amma jami'i in ka bukata kana iya yi ko ka iya Allah wa'ala to wannan sai wani ba Allah yake tambaya wai me bambancin tsakankanin boka da dan bori
tun da yawa da kane ne duk gidansa daya tun shirka zai shirka ne bambanci ba ko ka tanga shi wannan kaga illa asalin boka a Hausa akan samu wani boka ba mai illa mai boka in ya zamanto korin maganin icce zai bada maganin kaza duk da yana da wahala ka sami wani aikin bai ake daskoki shi da takaice dai dan bori dai mai iska ne mai aiki da aljannu wasu ba shi umarni iya bori sauransu shi ma wancan kin dai in dai zai aiki da aljannan duk wasu da umarsa daya
to mana wannan yake cewa wai ya so a gaya mai wai addu'a da mutum zai yi idan ya je gara- gada mara lahiya
akwai addu'a ta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ganin mara lahiya ya karanta wannan addu'a in dai ba ajalin shi bai Allah zai baci sauki idan ajalin shi ne ka ɗora hannu a saman bangaren jikin shi idan namiji ne ko idan haram maka ce masu hali matar mata ce za ka yi asa'alullah al'azima rabba al'arshi al'azimi an yi shifiyaka in namiji ne in mace ce an yi shifiyaki sauran duk ɗaya kuma bambanci kurin namiji an yi shifiyaka mace an yi shifiyaki kenan zan mai mata addu'ar as'alullah al'azima rabba al'arshi al'azimi an yi shifiyaka namiji mace an yi shifiyaki wannan kenan mace ce kenan as'alullah al'azima rabba al'arshi al'azimi an yi shifiyaki mace kenan wanda zaka ɗaura hannu a cikin mara lahiya ka karanta na so bakwai kawa bakwai ya karantawa to wannan ko mace gwada ba ta bata ba mahana maka wacce ba kana iya kanta wannan shine haka akwai karanta ɗor hannu a cikin Allah karanta Allahumma rabban nasi adhib libasa wa shifi wa anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama ita ma na intaka uku zuwa kwakwakon kai misali wannan duk abin da ake neman ramar lahiya Allah ta ko karanta ma'awazat karanta kulon la'uwa ka shaha mushi kula zai uku uku uku ka sha hamsin dole ana yi Allah taimake mu malam sai wani shi kuma yake cewa mutum ne yan kasuwa mutum kamar iya da shago kuma makwabcin shi ma yana da shago da aka zo sayan kaya babu auren ka sai ka je ka ɗauko ka saida da ka saida sai ka samu riba wai taka ce ko tashi
abin da yake wannan har zaka ga shi kai nayi an har zaka haka shi mai shagon ya kamata ka iba ka farashi an ba farashi ba kun ɗauka kai ka je ka sido in ka sido nashi ne shi dan game ka she baka nan ba haka na he dai ka ce to ba kwalan farashi abin da sai a sama na na wani ci iya na haka ne amma kun ka ɗauko ka na wannan shiga baka bakwai sai ka kasar da shiga goma in shiga goma da kai mishi eh eh, ko tsaka maka da kaje shi wancan ba gaya mace ba shi mai sai ba shi ai shi ko wala kan mana mai mai kayan da ka dauko kayan shi idan ya ce maka abin da ka samu naka ne haka ruwa ko ruwa ta bulabin abbas haka nan amma kun ka dauko kayan ko ba gaya mace ba in no ka sai da kun ba zuwa gaba da bago ainihin gose to wannan kayan so no zo kuma zan baka bayan ka je ka kasai da kayan shi gaskiya a kudin shi ne kurin ka zaka mishi kurin sai abin da ya baka in kana so tun da ai magana eh
to mana wannan wai yake cewa wai eh, jini na al'ada wai na mata wai bakin ko ko yawan kwanakin shi kwana shida ne
a'a wannan malkiya ba suna kawo kwana goma sha biyar suke cewa shi ma wannan akwai masu ganin wannan ba nasibin sai na sunna amma dai akwai masu ganin fiqhin wata bincike masaloli suna cewa kwana goma sha amma ba kwana kwana shida idan kwana goma sha biyar dai suka ce su eh in yawanci kwana goma sha biyar akwai masu ganin cewa na cuta ne duk da suna ganin sai a sunna ba abin da kai zai yakan iya ƙara kan haka nan sai dai in ya shi tsan wata guda za a ji a ce akwai mana illa amma dai akan fiqhin malikiya haka ta inda sibin hazan suna ga sha biyar an aka sha biyar an aka ɗauka na cuta ne ba lahi bane ba wallahi alam ina ga an wani lokaci ya lafi mu gobe sai insha Allah lokacin gare goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك